وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ashirin da tara ne zai zama ga watan shawwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da nawa ashirin da hudu ko da biyar ashirin da biyar ga watan takwas watan agust shekara ta dubu biyu da goma sha biyar sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa da muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam sabuwar gandu a cikin birnin kano wanda da taimakon allah yau za mu kammala tafsirin suratul araf za mu tashi ne akan aya ta 190 daidai bayan da mun tsaya akan aya ta 189 falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma muna magana akan annabi adam alayhi salatu wassalam da kuma matarsa hawa wanda Allah madaukin sarki ya sanya su ne farkon halitta su ne kuma asali su ne tushe duk wani dan adam ta hanyar su ya biyo to cikin farko da Allah Ubangiji ya fara ba su suka yi addu'a suka roƙi Allah tabaraka ta'ala idan ya ba su na ƙwarai salihi to za su zamanto masu yi wa Allah godiya dangane da wannan ni'ima da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba su ba don komai ba saboda suna da tsananin buƙatar daɗin a wannan lokacin to shine kuma Allah ya ce falamma atahuma salihan na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Allah madaukin sarki yake faɗa cewa bayan Allah ya amshi addu'ar su ya kuma ba su ɗin ɗa falamma askala da'awa Allah rabbahuma la'in atana min fadlihi lanakunanna la'in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma yayin da Allah ya ba su salihan ai basharan sawiyan Allah ya ba su ɗa lafiyayyen ɗa mai lafiyayyen halitta wadda ba shi da aibu ja'alalahu shuraka a fi ma atahuma a riwaya ko a kira'ar mutanen madina da kira'ar abubakar ja'alalahu shirkan bi kasri shine wa tanwini kenan ana nufin shirkatan abu ubaida ce ja'alalahu hazzan wa nasiban sai kuma suka sanya masa wani rabo da kaso a wata kira'a din kuma kamar da an rama karanta ja'alalahu shuraka kira'ar al'akharun sauran malamai shuraka a fi ma atahuma wasu anan malamai sun yi fassara kamar haka suka ce ai sa masa dan suka sa masa suna abdul haris abdul haris ba a sa masa suna abdullahi ba sai aka sa masa abdul harith kamar wannan ya nuna ba a danganta dan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba tunda an ce bawan alharis ne to alharis kuma baya cikin sunanakin Allah to amma malamai suka ce wannan lam yakun hadha ishrakan fil ibada wannan ba shirka ce ta ibada ba dan ba zai yi a ce annabi adam ya yi shirka ta ibada ba eh a kwarai annabawa ba sun Allah ma turo su ne dan su yi fada da shirka ba ko ba haka bane ba yawa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut kowace al'umma Allah turo mata manzanni ko manzo dan yayi musu wa'azi akan su nisanci dagutu so ba shirka ce ta ibada ba tarayya ce ta aluga amma ba ana nufin tarayya ta ibada ba kuma ba wai ana nufin alharis din rabbahuma ne ba cewa wai harisun kaman ubangiji ne gare su bala annabi adam kana nabiyan ma'suman min shirk annabi ne wanda yake wato mai abin Allah ya tsare shi daga shirka kowane annabi ma masumi ne so ja'ala lahu shuraka suka sanya masa abokin tarayya fi ma atahu ma cikin abin da ya basu ba ana nufin shirka ne na ibada ba ba haka ake nufi ba kamar sunan da suka sa bai kamata a ce sun sa shi ba bai dace a ce sun sa shi sun danganta wato wannan babawa da da aka haifa musu mai kun sa masa abdullahi ko abdurrahman bai kamata su ce masa abdulharis ba wannan kenan ko da yake wasu malamai sun ce wa qad yutlaqu ismul abdi alaman la yuradu bihi ana iya cewa abdu din a larabci ba wai ana nufin bawa din bane ba ko ba haka bane ba ba haka ake ba ba ana iya danganta in dai an ce bawa kullun ana nufin bawa bane ba kamar yadda kuma yutlaqu ismul rabbi alaman la yuradu bihi ana iya dan kiran sunan arrabbu amma ba ana nufin ubangiji na bauta ba um, kamar yanzu laraba suna da ɗabi'a idan mutum ya zo bakunta ya sauka a gidan mutum idan balarabe in ya yi bako a gidansa ya sauka a gidansa sai ya ce da shi ni bawanka ne a nan ni bawanka ba yana nufin ni bawanka ne da zan maka bauta ba me yake nufi ni bawanka ne wajen yi maka hidima kamar misalin malamai kullum suna yin bayani mata a wajen mazajensu mace mai da'a ita ce matar da za ta zama kamar baiwa a hannun mijinta da aka ce ki zama bawan mijinki ana nufin baiwar mijinki ana nufin ki zama baiwarsa wacce za ki masa bauta to ba haka ake nufi ba to haka wannan abdul haris din ma ba haka ake nufi ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa yanzu idan bako ya zo gidanka ka ce yani ana abduddaif ni bawan bako ne wannan ba yana nufin kai bawansa ne kai mai bauta ba wannan alawashil kudu' ne wa tadarru dan kankan da kai ne kawai da nuna za ka yi masa hidima kamar kuma yadda a larabci ana cewa ana abduka ka ce wani ana abduka ba wai kana nufin ni bawanka bane bawa na bauta tsakanin Allah da Ubangiji kamar yadda annabi Yusuf ya gaya wa azizu Masr ya gaya wa sarkin Misr kenan innahu rabbi ahsana maswaya ba haka annabi Yusuf ya faɗa ba innahu rabbi ahsana maswaya shin rabbu yana nufin rabbu ubangiji al-mabud yana nufin shi ubangiji na ne da nake mai bauta a'a ba haka ake nufi ba to waɗannan misalai ne lam yurid annahu mabudahu ba yana nufin cewa shine abun bauta ga wannan sarki ba to haka wannan shi ma ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ba ana nufin sun sanya wa Allah shirka bane cikin abin da ya basu wasu malaman suka ce cikin malaman tafsiri Allah musu rahama suka ce damirin ma yana komawa ne zuwa kan mushrikai ma na zuriyar annabi adam ba wai shi annabi adam din ake nufi ba daga cikin bayan Allah akwai waɗanda za su zo suna roƙon Allah ya ba su ɗana ƙwarai bayan Allah ya ba su ɗana ƙwarai ɗin kuma sai su zo suna shirka da shi kuma an samu cikin zuriyar annabi adam ba samu shirkai ba to ba adamu ake nufi ba an yi amfani da sunan uba ne amma ana nufin ƴaƴan shi da zuri'arsa da jikokinsa so abdamiru huna wal kalamu huna raji'un ila jami'il mushrikina min zurriyyati adam alaihi salam lal adam huwa bi nafsihi damiri yana koma kan wato wato zuriyar annabi adam ne ba wai shi annabi adam ba dan ko zai yi a ce ja'ala lahu shuraka fi ma atahu ma ana nufin annabi adam din bane a wal ma'anuna bihi zurriyatahu min al mushrikin zurriyarsa cikin wato mushrikai wannan shine ra'ayin al-Hasan al-Basri da Imam Ikrima Allah ya musu rahama um, wasu malaman su kuma suka ce ai duma abin da ake nufi yahudu da nasara ne ai falamma atahuma salihan atahuma yayin da Allah ya bawa yahudu da nasara ya ba su da kawai cikin abin da Allah azurta su auladan fahawwadu wa nassaru suka mai da yayansu yahudawa suka mai da yayansu yan kirista nasara kaga shikenan ja'ala lamirin nan wannan na tasniya din ana nufin su su biyu yahudu da nasara wasu kuma malamai suka ce a hum al-kuffaru summu auladahum abdulaziz wa abdullah wa abdumanat wa nahwi hada kafirai ne in an musu haihuwa sai su sanya wa ƴaƴansu suna wani ya sa wa ɗansa suna abdulaziz wani kuma ya sa wa sunan ɗansa abdullata abduluzza abdullata da kuma abdumana kaga Allah ya ba su ɗa kuma ja'ala lahu shuraka'a sai suka yi wa Allah shirka kenan to wannan yana nufin kafirai ne kenan to wannan kenan sai Allah ya ce fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka Allah ya girmama Allah ya tsarkaka amma yushrikuna dangane da abin da suke yin shirka da shi tabaraka wa ta'ala kaga wannan ma yana da nuna ba annabi adam nan ake nufi ba tunda kaga da shi ake nufi da hawwa'u da sai ya ce amma yushrikani ko to amma tunda ba shi bane zuri'arsa ake nufi mushrikan zuri'arsa ake sai aka ce amma yushrikun aka kawo shi bi lafzil jam'i da lafazi na jam'i to wannan kenan sai ce wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu masu shirka za su rinka shirka suna hada Allah a wato da abun bauta abun bautan nan mana suna yi wa Allah shirka suna nemo wasu ababen bauta ba Allah ba irin su iblisa da gumaka ga baki daya su waɗannan iblis fa ba sa halitta duk wani abun bauta da ka sani baya fa halitta wa hum yukhlaquna alhalin su din da suke yin shirkan da Allah su ne ake halittan su ya za ku zo kuna hada Allah tabaraka wa ta'ala kuna bautawa gumaka gumakan nan fa ba su halitta ya za ku zo kuna bautawa ainihin wato itatuwa alhali itatuwan nan ba su halitta ya za ku zo kuna bautawa shedan alhali shedan din nan baya halitta so wannan ba daidai ba ne fada Allah yake kenan a hankalce wanda baya halitta ya kamata ka mai da shi abin bauta ka zo kana bauta wa kabari ka zo kana bauta wa ainihin wato a a a a a a wani abun bauta ba Allah ba wanda wannan wannan wannan wannan abun bauta a a a bai cancanta a bauta masa ba dan ku Allah ne shi kadai ya cancanta a bauta masa wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun waɗannan gumaka da suke bauta musu ba za su iya taimaka musu ba al'asnamu la tansuru man ata'aha lalle gumaka fa ba sa iya ainihin taimakon wanda yake musu da'a ba su isa ba wallahi duk wanda ya bauta gunki to wallahi bai isa gunkin nan ya taimake shi ba bai isa kuma ya masa agaji ba sannan kuma wala anfusahum yansurun kuma su kansu gumakan ba su isa su ainihin wato taimaki kansu da kansu ba yanda za ka ɗauki itace ka ɗauki abun duka ka yi ta dukan gunki ina fata ana fahimta um, ka yi ta jibgansa wallahi bai isa ya hana kan shi bai isa ya hana ba ko zai magana ce a daina duka na ba ga annabi ibrahim ba da ya zo ya samu gumakan da da abun da gatari ya samu ya ta faskare su ai shine wala anfusahum yansurun kenan wannan kenan so ashe yan uwana mu sani cewa waɗannan gumaka su ɗin ba su cancanta a yi musu bauta ba kamar yadda Allah ya faɗa sannan kuma su ɗin halittarsa Allah ya yi sannan kuma wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za su ainihin taimaki kawukansu ba ba za kuma su taimakawa wanda suke musu ainihin bauta ba to sai Allah kuma ya ce me
وإن تدعوا فلا يتبعوكم أنا يا بنت.
فلا عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون haka إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم haka dai فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
yanzu misali idan ana misali irin wannan ana bayani da Allah malam mu rinka tuna irin mutanenmu yanda ake bautar da su suna bautawa kaburruka mutum ya zo yana sallah yana azumi amma a sashi yana bautar kabari me bautar kabari ka je ka duguna a gabansa kana roƙon ya baka ko ya hana wannan bauta ne mutum ya je ya tsuguna yana cewa wane ka bamu dan albarkacinka muke ci muke sha kaga nan bauta ne da waɗanda ake ba su sunan wasu malamai da wasu shehunnai a ba su idan za su faɗi su kira sunansu bauta ne tunda in za ka faɗi wa ake so ka kira Allah idan ka samu Allah in ka rasa Allah in ka shiga damuwa Allah in ka shiga farin ciki Allah in ka shiga bakin ciki ma Allah to dan me za a baka sunan wani malami saboda shi malami ne ko wani wali dan shi wali ko shehi a baka shi a ce ka rinka kiransa yanda ka shiga damuwa to ba ma shi ba ma har hotunan su yanzu ake bauta hotunan su ga mutum ya ɗauki hoton wani shehi ko wani malami ya sa a kofar gidansa wai maganin barawo wai wai maganin wai wai dan fashi wai ko a bawa mutum hoton wani malami ya sa a keyholder da wai in dai malamin nan da hotonsa a jikin keyholder na motar ka ba ta yi hadari ba ina wannan bayanin wanda ya sa an yi masa wannan yana ji a jikinsa akwai wanda ake ba su hoton malaman su liƙa a jikin motarsu in dai yana jikin motar wai ba ta faɗi ba wai kaga wannan ba daidai ba ne أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يا ذاك رنك بوتا وانا بسيسا سيمكيكو با كما براس سيمكا وكاوكم سبا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم idan kun kiraye su zuwa ga shiriya su mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta in kun kiraye su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba za su bi ku ba haka Allah ya ba da shaida kan su ba sa bi wal yazu billah ba za su bi ku ba saboda sun nuna a cikin wannan shirka din sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun Allah ya ce daidai ne akan ku ko kun kira su zuwa ga addinin musulunci am antum samituna ko kun yi shiru ba ku kira su ba daga asamtu ne rufe baki da kin yin magana su da ku musu wa'azi da karka musu da karku musu wa'azi dai ba abin da ya dame su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir haka Allah ya ce to me amfanin ka je ka bautawa wanda yake kabari a kwance baya fajin ka wallahi duk wanda yake tsammanin wanda yake kwance a kabari yana jin sa in dai in dai ya je ya roke shi da sunan yana jin sa to gaskiya akwai wani noti da ya kwance a- a kansa ya kamata ya je a daure masa wannan notin a goce kake kana da matsala wallahi ba wani dan kabari da yake kwanci ai wasu an gwada karamarsu wai bayan sun mutu bayan wani lokaci mai tsawo sai aka ce ai yanzu malam ya gaji da abin nan ya gaji da akaramakallahu ya gaji da abin nan gwanda aje a juya shi a juya shi to tunda yana da rai yana ji har ana zuwa ana masa bauta sai an juya shi ai sai ya juya da kansa aka je aka bude kabarin ana budewa ba a tarar da komai ba ya riddige kwarai kuwa sai fararen kasusuwa kawai aka ce subhanallah subhanallah sai suka gane ashe shi ma normal ne ko ba ka bane ba wanda ya san abin shi ya san da shi ake kuma saƙon ya isa inda ya shiga yawwa duk wanda ya zagin kasuwa ya san da wanda ya ko ana wannan ne don mutane su gyara a daina takadisul ashkas tsarkake wasu malamai malami malami ne Allah ƙara masa karama da imani da ɗaukaka da matsayi da ɗaukaka da walittaka da karamta da wacece du amma kuma a tsayar da shi inda Allah ya tsayar da shi kada a kai shi inda Allah bai kai shi ba bai isa yi wa kansa komai ba wallahi kuma wallahi bai isa taimakon wani ba yawwa to ɗabi'ar mushirkai masu hada Allah da wani wajen bauta taurin kai ne da su in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ku yi tawazi ba sa jin ku sai dai su hana ma a ji ku kuma walau sami'u mastajabu lakum in ma sun ji ba za su amsa muku ba sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna kenan daidai ne kayi musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba ba za su yi imani ba aka Allah ya faɗa to amma ba ce aka kira musu wa'azin ba kai wa'azin don ka samu lada su kuma amma ba lalle bane su bi ka sai Allah ce innal ladina tad'una min dunillah ya salam waɗanda kuke kira ba Allah ba duk wani mai shirka duk wani mai kiran wani Allah duk wani wanda aka jona shi da wani yana roƙonsa yana neman taimako ko tanyo ko agaji daga gare shi ko yana masa bauta har masu bautar gumaka duk a ciki ku sani waɗanda kuke kira min dunillahi ba Allah ba ibadun amsalukum su ma babayi ne kamar ku kaga Allah ya riga ya bayyana mana waɗanda kuke roƙa din ba Allah ba su ma bayi ne irin ku me za ku je kuna bata lokaci kuna roƙon bawa irin ku idan sa biyu idan ka biyu yatsunsa goma na hannu kai ma goma na hannu goma na kar kai ma goma na kar yana da tumbi kana da tumbi ko ba ka bane yana tutu kana tutu ko ba ko akwai wanda baya yi saboda walittakansa kaji an ce wani wali baya, baya tutu yana yi kuma kuma shi ma nasa mai wari ne watakila ma nasa ya fi naka wari wallahi yana sha'awa kana sha'awa yana jin yunwa kana jin yunwa yana son mata kana son mata in dai lafiyarsa kalau yawwa kai ma lafiyar ka kalau eh dan ka san abin lafiya ne ai yawwa kar wani ya dauka in ya ji shi zero ya dauka wai ta gawa ce a matsala ne wallahi yawwa a zagaya a ji a nemi likita a nemi karin bayani to sai me eh Allah ganar da mu ibadun amsalukum bayi ne kamar ku fifiko ta kawa to ba a ce da yin mutum ya fika tsoron Allah kuma kai mai bauta ba wanda ya fi kowa tsoron Allah manzan Allah ko to da in ma ana cewa ayi wannan adam bauta to da manzan Allah za a bautawa to amma shi ma ba Allah bai ce mu bauta mai ba annabi ma Allah bai ce mu bauta masa ba cewa aka yi mu yi masa da'a masu bautan mala'iku mala'iku ma bayi ne masu bautar duwatsu su ma bayi ne in kullu man fi samawati wal ardi illa آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah ya yi fushi kenan ya ce to ku kira su ku je ku roƙe su ku je ku yi musu bauta din kuma su amsa muku din in kuntum sadiqina in gaskiya kuke cewa waɗannan ɗan alloli ne in kuntum sadiqina annaha aliha idan har kun gaskata da gaske kuke cewa su allolin to guje ku roke su din Abdullahi da Abbas ce fa'buduhum hal yusibunakum aw yujazunakum ku je ku musu bautan shin za su ba ku lada ko za su yi muku sakayya in kuntum sadiqina anna lakum indaha manfa'a idan har ku gaskiya ne kuna ganin kuna da wani amfani a wajen su ku je ku musu bautan duk wanda yake bauta wa nan Allah ya je ya bauta masa inda gaske yake in kuma zai bashi lada ka je kai baka ku je ku ga mutane malam wallahi shi yasa wato shirka malam bid'a shirka ba abu ne mai kyau ba in Allah ya taimake ka ya dora ka a manhaji da yake kira yake tsoratar da mutane akan bid'a da shirka ka gode wa Allah kaga mutane malam yadda suke bautawa kabari kaga mutum ya mutu dan shi wani ne ko dan wani ne a ga yadda ake bautar kabarin samala a yi wa kabari filasta a yi wa kabari a sa wa kabari tile sa wa kabari garawus masu tsada a yi wa kabari rumfa a sa wa kabari fulawa a je a yi wa kabari sujjada layi layi mutane suna durkusa suna sujjada suna kafa goshi kuma abin mamaki wanda zai zai sujjadan shi fa mai kabarin ma ma bai kai shi ma daraja ba tsabar lalacewa to yanzu irin wannan dan Allah wanda zai ja ka yake irin wannan abun to da wani aya kuma da wani hadisi kawai mutane a rinka a rinka jan ku akan abu na bata amma ba kwa ganewa wai yanzu musulmi yanzu a cikin musulmi har akwai wanda za su zo malam sun yi mutuwa an mai da ita biki ana mutuwa ana kida ana kida da badujala ana fareti mutum ba soja ba ba dan sanda ba ba immigration ba ba custom ba ba komai ba ya zo mutu ana tsara wa gawarsa kuma a ɗauki hoton gawa a zo a sa a ɗauko fulawa a sa mata a ɗauko wani likafani na daban a sa masa a sa mutum a cikin akwati irin na arna a yi masa fareti to shi kuma faretin daga ina abubakar ko umar ko usmanu ko aliyu ko kuma qur'ani ko hadisi ko ina ina kuma aka ce wa gawa fareti ya jama'a aina tazhabun mutane ina za su je ya kamata wallahi mu ji tsoron Allah akan duk abin da zamu aikata mu rinka tuntuban nassi wa yace mu yi to wannan shine illar a bawa malami cikakkiyar wilaya a ce wai malam duk abin da malam yayi wai daidai ne kawai shi bin sa ra'ayi to shine bambancin da'awa ta sunna da sauran da'awoyi wadda ba na sunna ba ahlus sunna ina ai ahlus sunna malami in gemun sa yana jan kasa idan rawaninsa daga sama harkar kaji ko to mu dai ba mu da carbi ma balanta mu buga muku misali da carbi ba wani malami alu suna da za gan shi da carbi yawa yawa dan bid'a ne ko ba haka bane yawa kowa ya da hannunsa haka annabi ce fa inna wannan mustantaka da hannu na kana zare ido kana kallo na ko ba gane bane yawa ina aro ne mana aron yahudanci ne a yi so a so so so so wannan da'awa ta ahlus sunna duk matsayin malami duk darajarsa ba wai ne malami bane ahlus sunna su suka fi kowa girma malamai amma wallahi malami in yazo da wani abu na san rai daidai da minti ɗaya ba abin sa Allah kuwa minti ɗaya yana zuwa da abu sai a ce Allah ya maka rahama Allah ya yafe maka ba za mu yi ba ba zagi ba cin mutunci ko kuwa haka mutum ya je cika cikinsa da koko ya zo ya zauna ya ce wa mutane wai ayi kaza ayi kaza kuma a bi shi ba yi ba a yi haka addinin kuma yake shine da'a shine mutunci wanzan Allah shi kadai ne ake cire masa hula duk abin da yayi wato ba fa sai an tambaya ba kawai saboda an san shari'a ne dan shi shi kadai ne aka ce idan yayi abu ko ba abu bayani to shari'a ne to bayan annabi ko Abubakar ko Umar ko Usman in sun yi abu sai an tambaya me yasa aka yi kuma wa yace ayi to wannan abun shine wasu yan uwa basu gane ba sai suka dauka sai suka dorawa ɗaiɗaikun malamai na wannan zamani malami ya zo ya aikata wani abu ba za a bincike shi ba ai tun da malam ne kawai shi kenan ai cikin ladabi da girmamawa da komai sai a takarar kalla wannan abun da Allah me asalin sa a addini a taimaka mana saboda yan adawa in sun tambaye mu a ba mu aya ko a ba mu hadisi da za mu toshe bakin su eh to al'amari ne dai yana da yana da dan rikitarwa ba lalle bane a iya fahimta amma dai a ci gaba da aiki za mu yi bayani nan gaba to wallahi ka ku yadda ya baka aya ya baka hadisi ba aya ba hadisi ko a haƙura ko a haƙura ko ba gaba ne ko ko mu gane ko a haƙura ko a haƙura ba haƙuran guda biyu ne amma kowace ma'anarta daban ko a haƙura ko a haƙura yawa ko a haƙura ko malam ya haƙura da yin wannan abin ko a haƙura ko kuma mu mu haƙura da binsa yawa ko a haƙura ko a haƙura yawa baki ne ba kowa zai gane shi ba ubangiji muke roƙo ya ɗora mu akan wannan sunna kuma muna faɗi wannan magana muna maimaita dan a samar wa manzan Allah cikakken yanci akan addininsa yawa magana annabi ita ce kakat amma in aka sake aka bude kofa a ce wai malami zai zo aikata wani abu a shiru a zuma mai ido ba a tambaya ba a bincika ba to wallahi ina gaya muku wannan zamani da ake sayarwa mutane da akidunsu da imaninsu wallahi wani zai tafiya mai tsawo da kai a rami wallahi sai ka yi nisa ka gane rami ya afka ka kuma ramin ka duba gefe da hagu duhu baka san ma hanyar da zaka koma ba kafin ka koma ma sun je sun tura ƙasa sun binne Allah kiyaye mu ku bi Allah shi shi kadai ku bauta wa manzan ku yi wa manzan Allah biyayya shi shi kadai ku bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce a bauta masa a yi haƙuri da al'adu a yi haƙuri da bidiyoyi a yi haƙuri da shirka a yi haƙuri da sababbin abubuwa da ka iya zuwa zamani ya kawo su kuma ku yi nesa da yahudawa da yahudanci ku daina zuwa kuna aro tsari na yahudawa kuna rayuwa da shi aurenku yahudanci kaga mutum musulmi zai yi aure a garin nan wai inda yahudawa da kirista suke yin aure wai haka musulmi suke wannan abun kuka abun bakin ciki abun damuwa wallahi yahudanci da kiristanci kaga mutum ya je ɗauko amaryarsa ya sa mata fararen kaya ranar da za a je picnic ko za a je party a zo za a yanka kek yahudanci tafiya picnic yahudanci sa fararen kayan nan duk yahudanci kiristanci rawa yahudanci kiristanci ka je dai ku yi ta yi ku gama ku je ku haifi yaya kirista yahudawa kuma wai wannan wai shine wai wadata wai shine wai burgewa wai shine kaza shine kaza shine kaza wannan fararen kaya da amare suke sa ku ji da kyau fararen kaya da amare suke sawa ana daukan su a cikin mota ana sa mata balambalan balambalan a gaba balambalan a baya wasu matsatsun kaya mamanta a waje wane ne dinta a waje shi kuma mijin ya sa coat ya sa necktie ya raba kashi gida biyu ya daure yazo suna tafiya yazo da wani almakashi na munafurci a zo da wani kek talakawa suna mutuwa da yunwa wai an zo an tara wani cokalar da wani kek a zo wai ana yankawa ana tafi pap pap pap wallahi yahudanci ne muna gaya muku sako ya ishe muku wallahi yahudanci ne duk yarinya da ta yadda aka yi mata wannan an mata yahudanci a aurenta an mata kiristanci kuma duk wanda ya yadda shi ma a auren sai wannan an mai yahudanci an mai kiristanci kuma ya shirya tambayoyi kuma ya shirya in ba sa'a ba ‘ya'yansa sai sun zo sun fanɗare masa tun gini ran zane ai duk wanda yake so ‘ya'yansa su yi albarka to ya bi sunna wajen aurensa ya bi addini wajen aurensa ba shi yasa kana haifan dan ba zai abin da zai fara yi bakinsa yana buɗa sai ce baba uwa ka wallahi tallahi abin da ‘ya'yanmu suke fara yi kenan in ya fara magana ubansa yake zaga ko ka ji ashar yara ƙanana ashar sai waka sai a shirabin suka fara yi ba mamaki tun da uwarsu lokacin da za ta auri uban sai da suka yi rawa sai da suka yi rawa ba bismillah ba hasbunallahu wa ni'mal wakilu ba la haula wala quwwata illa billah Allah ya jigan Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ba a santa ba ba a biyo layin ta ba rikitawa kurin ake yi wai suna wani abu wai rubtowa Allah kiyaye mu so ku nisanci yahudanci ku nisanci kiristanci akan mu'amalolin ku da auren ku gabaki daya haka harkar mutuwa da da da da da, da biki wai yanzu mutuwa ma har biki ake mata biki biki in amma mutuwa biki har dinki fa ake yi dinki wallahi dinki sabon dinki mamatan wanda aka yi musu, musu mutuwa duk a sa sababbin kaya a fito zaman ta'aziyya sabon kaya a ɗauko kanofis manya-manyan rumfuna a kakkafa a daddafa abinci da manya-manyan tukwane da kwanuka da katan-katan na ruwa katan-katan na five alive da biskit-biskit da masu kyamara kwarai kuwa za a tafi abana ɗauko masu kyamara wani lokacin har nta ma za a kira da a yi ana rikodin in gaya maka wani abu yanzu har littafi hardcover ake saya littafi exercise hardcover babban littafi ake ajewa duk wanda ya zo ya rubuta sunansa da adireshinsa da lambar wayarsa haka suke yi saboda tsabar sun rena mutane hankali maganin wannan littafin kana zuwa kayayya ga dan banza kai gaba me ya ja wannan saboda ba sa tuntuɓar shari'a yayin da za su yi abu a gyara yan uwana amfanin wa'azi idan an ji ayi me a gyara kada mu rinka zuwa muna taruwa wurin karatu mu tafi kawai amma mu koma gida muna yahudanci a gidajenmu a auren mu mu yahudanci a mutuwa ma mu yahudanci ba daidai bane to sai Allah ya ƙaryata waɗannan wanda ake kira ba dan Allah ake kiransu ba dan Allah ba ya ƙaryata su ya nuna kuma gajiyawarsu sai ya ce me kuma ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
لهم أرجل يمشون بها waɗannan alloli ko waɗannan gumaka ko waɗannan wanda kuke kira ba Allah ba misali ai kaga suna kiran gunki ko gunki na itace da aka sassaƙe shi ko gunki na dutse da aka sassaƙa su shine Allah ya nuna gajiya wasu ya kuke roƙon gajiyayyu alahum arjulun yamshuna biha ku duba ku gani waɗannan alloli da kuke kiran suna da kafofi ne suke tafiya gunki bai da kafa dai ta katako bai da kafa sai dai ta dutse in gunkin dutse ne am lahum aidin yabtushuna biha ko suna da hannu ne ko hannaye da suke iya kama abu suna da shi ba su da shi am lahum a'yunun yubsiruna biha to kuma suna da idanuwa ne da suke gani ku duba sosai suna da ido na gani am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunne ko kunnuwa azan jam'i uzun jam'i ne na uzun suna da kunnuwa yasma'una biha waɗanda suke saurara da shi me rai ma fa wanda yake lahu rajulun ko arjul yamshi biha kuma yana da yadin yabtishu biha yana da basarun yubsiru biha yana da udunun yasma'u biha Allah ya ce haramun ne a kira mai rai ma wanda yake da waɗannan abubuwan ma an ce haram ne a kira shi to yaya za a zo a kira wanda yake bai da rai bai da waɗannan abubuwan waɗanda Allah ya halitta suke da motsi ma an ce kada a kira su wanda suke da waɗannan aljawarihu wal alat an hana a kira su amma walaisat lil asnami hadhihi al alat an fa fifita mai rai ma akan gunki kam malam da azara ai gwanda mutum ko ba ka bane da mutum mutumi ai gwanda cikakken mutum to an ce kar a kira mutum ma to ya zaka je ka kira mutum mutumi a ga wannan ghairu ma'qul hankali ma ba zai iya dauka ba tunda dai mutane sun fi su daraja masu rai sun fi su daraja akuya ma ai tafi gunki tunda ita tana motsi in ta sha duka za ta gudu shi ko wannan gunki duk makar da zaka yi mai ba inda za shi to ya za a yi zama Allah ai wallahi da wanda zai dauki gunki ya mai da shi Allah wallahi gwanda wanda zai samu ragonsa kirkakken rago ya sa shi a gaba ya ce shine Allah sa dan ko ba akwai ma ragon yana dan motsi in ya sha duka zai kuka to wancan fa baya komai gwanda rago ma yana iya tunkuri to nan baya da komai to idan an ce gumaka ba sa iya yin komai ba su da komai to da Allah wanda yake cikin kabari fa wanda yake cikin kabari to kuma gwandama gunki ma da yake fili yake tsaye ma ana ganin structure ɗinsa ana ganin surarsa ana ganin gininsa to na kabari fa tarin ƙasa ce kurum sai tukwane a kife to ina wanda suke zuwa suke roƙon kabari duhu fa kuke roƙwa fi sabilillah so wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ce kuli da shuraka'akum ya ku mushrikai ku kira waɗanda kuke haɗa su da Allah wajen bauta ba Allah ba sun makiduni ku kuma yi min duk kaidin da za ku yi min wannan zance yana koma kan annabi kenan da yake wa'azi ka ce musu kul gaya musu ud'u shuraka'akum ku je ku kira abokanan da kuke shirkanta su da Allah din ni kuma da nake muku wa'azi kuma duk kaidin da za ku mun fala tunzirun kada ku jinkirta mun shine fala tunzirun wajilu fi kaidi ku yi gaggawa wajen yi mun kaidi da makirci wannan yana nuna mana wato mushirki yayi nesa da mai tauhidi kuma kai kai dan uwa da kake kan sunna kake kan tauhidi bai kamata kake jin tsoron boka ba akwai yan uwa da zaga mutum yana kan tauhidi yana kan sunna amma yana tsoron boka bokan banza bokan iska me aka aka yi boka waye boka ko me ya isa maka kai da kake da Allah kake da tauhidi kake da wanda zaka kira rabbul izzati rabbus samawati wal ardi khaliqis samawati wal ardi fatiris samawati wal ardi rabb kulli shay'in wa malikahu kana da wannan sai ka ji tsoron wani boka da yake zuwa yake kiran aljani a kai a yi musu hankali fa saboda suna da 'yan matsaloli irin nasu sai su yi maka ba daidai ba ka rike Allah ka gani wallahi tallahi duk kaidin da zai wallahi sai dai ya tsallake Allah zai tsallakar da shi gare ka da yardar ubangiji yaya mai tauhidi zai zo ya sallama wa wanda yake mushriki ba ba daidai bane wannan yace ku je ku yi shirka sun makiduni ku je duk makircin da za ku yi ku yi na kaidi falatun zirin ya ce don Allah kar ku saurara mu mu zuba mu gani ba an yi zamani ibn taymiya wani yanzu yana cewa wai wai shi ma yana da maganin wuta maganin wuka ibn taymiya ya ce to da Allah jama'a wannan mutumin da yake zuwa yana shiga wuta cewa shi wuta ba ta cin sa ni dai na ce ban yarda da wannan abun ba shi kuma a ido ya nuna muku cewa gashi nan yana shiga wuta kuma kun yarda to amma ina so a bani dama da ni da shi mu dan shiga nan gurin mu yi wanka a zuba mana ruwa empty ruwa ku za ku zuba ruwan ruwa empty zan yi wanka shi ma ya wanka a hura mana wuta zan rike hannunsa da ni da shi mu shiga kayya kayya kayya goganka ba sai ya ya ɗebi na kare ba ya isa daman ƙarya ce tsafi ne na banza a yanzu din nan malam akwai itacen da idan ka je ka same shi ka sassaƙe ko sassaƙe ko ganyensa ka je ka yi amfani da shi kai wanka da shi Allah wuta ba ta kama ka ba ta duniya dai ban san dai ta gidan rodi ba gaskiya a ai dan wannan wannan wallahi wannan wutar gaskiya bana jin akwai matsafin da zai iya maganinta tabbi yanda ake tukwikwe karfe kaji yana yana kara yana ihu mutum ya je ya tsafin a jefa cikin ramin mu gani wannan dai gaskiya ban san ya lamarin ta yake ba amma dai wuta irin wannan wanda ake horawa faufau ta kara ko ta itace ba za ta ci shi ba ba zai kona saboda wannan abu har kuma wannan masu maganin yankan wudu wuka ba ta yanka mutum ba shi ma akwai wanda idan mutum ya sa ba zai yanke shi ba na'am Allahu akbar eh to ka san dama malam duk mutumin da ya aiki alheri ai ba za a kyale shi ba wai wani malami ya zo yana zagin ibnu taymiya yau da mun dole su zagi ibnu taymiya wanda tunda shi tona musu asiri ai kamar yan shi'a ne suke zagin abu huraira dole su zagi abu huraira tunda shi tona musu asiri ya ruwaito hadisai da suka ba su dace da ra'ayinsu ba ai zagin sa din da ake yi alhamdulillah shine dalilin zai nuna ma yana kan daidai ne amma waye yayi irin abun ibnu taymiya har yanzu duniya ba ta haifi wani mutum wani malami dan mace wanda ya abin da ibnu taymiya ya ba har yanzu babu ya shi babu wani malami da ya fi ibnu taymiya babu shi ba yi shi ba kuma in akwai shi a fada duniyar ta faɗa babu shi malami ne da yawa addinin Allah hidima su ba mamaki dan an zage shi ah mala an zage annabi Muhammadu ba fa kake damuwa an zage ibnu taymiya ba nan aka zo aka ce suka ce shehunan su ma sun fi Allah ba Allah ma fa an zaga a garin nan annabin ma an ce darajarsa ba ta kai ta waliyai ba ta shehunnai duk a garin nan a waka ma aka faɗa to menene akwai abin mamaki ga waɗannan mutanen da abin da suka faɗa ai sai dai Allah ya sauke kawai dai mu ta roƙon shirya Allah ya ganar da mu ulidu shuraka akum summa kiduni fala tunzirun sai shi inna waliy Allah lalle waliy na madibin al'amari na shine Allah allazi nazzal alkitab kaji ko ma abucin tauhidi kace kai dai waliyinka kai dai majibin al'amar alwali ana ana nufin wato allazi yatawalla amraka wanda zai jibinci lamarinka shine Allah lalle majibin al'amari na shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da alkitaba alkitaba ana nufin ayi qur'ani wallazi yatawallani wa yansuruni kama ayyadani bi inzalil kitab shine mai taimaka mun mai agaza mun kamar yadda ya girmama ni ta hanyar sauka mun da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma Allah shi yake jibintan lamarin dukkan bayin Allah salihai Abdullahi dan Abbas yace yuridu alladhina la ya'diluna billahi shay'an salihai anan Allah samu a cikin su sune wanda ba sa hada Allah da kowa wajen bauta fallahu yatawallahum bi nasrihi Allah shi yake jibantan lamarin su da taimako nasa wala yadurruhum wato baya cutar da su adawatu man adahum gabar wanda suke gaba da su baya cutar da su kaji ko in dai mutum ya rike Allah to don wani yayi gaba da shi wallahi bai cutar da shi ba to sai ya ce mai kuma malam والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
waɗanda kuke kira ba Allah ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba irin waccan aya kenan wala anfusahum yansurun kuma ba za su iya taimakawa kansu ba in ka kira wani ba Allah ba ka kira banza ka kira iska ka kira shirme ka kira maho ba abin da zai maka bai isa ya taimaki kansa ba ballantana ya taimake ka wanda bai iya wanke wa kansa kashi ba ya wanke maka jaririn da bai iya bawa kansa nono ba sai ya zo ya baka nono ka sha hankali zai dauka kabarin da ka je ka roka in ya isa zai iya taimako ya fita daga cikin kabarin wannan wurin abun dadi ne wurin so ne wurin murna ne wurin jin dadi ne a kabarin to in dai har ya isa ya ba wani taimako me yasa bai ba wa kansa taimako ya huto ba waye baya son fanka waye baya son iska waye baya son AC waye baya so ya zauna dan cika za ya dan samu kwanciyar hankali da nutsuwa ya zauna da iyalansa da yayansa a dan shakata a je can a da waye baya son wannan komun walittakansa da waye waye to yan shi wali ne sai je zaune ya zabi zama a kabari kawai ya je ya shiga cikin duhu cikin kabari matsazzan wuri yan mita ne kaɗan fa kai kuma ga ka kana tafiya a cikin mota ka mai tsada da komai da komai ka fito daga cikin mota daga yalwar duniya da kwanciyar hankali ka koma ka je gindin kabari wanda yake kwanci a cikin rami kuma wai kana cewa ya taimaka maka da kai da shi wa ya kamata wani ya taimaka wani kai ya kamata ka taimaka masa gaibu ne wallahi zaman kabari gaibu ne Allahu alam kaddara waliyin Allah ne kaddara wani ne walittakarsa ta kare ne akan sa wallahi bai isa yi maka komai ba a nan wurin kai ma kai kokari ka zama wali din Allah kiyaye mu na'am وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u in ka kirayi waɗannan gumaka zuwa ga shari'a ba sa faji ka je kana cewa kai gunki ka ji tsoron Allah ka zo ka halakar da mutane la yasma'u ba sa ji duk wanda ake kiransa ake bauta mai ba Allah ba wallahi baya ji Allah ya ce wa tarahum ya Muhammadu zaka gansu yanzuruna ilaika zaka ga waɗannan suna kallon ka wa hum la yusiruna amma ba gani suke ba yanzuruna ilaika anan gurin ba ana nufin annazrul haqiqiyya ba gani na haƙiƙa ba dan ko ba sa gani dan kar wani ya ce wa tarahum yanzuruna ilaika zaka ga suna ganin ka kada a dauka qur'ani ya tabbatar musu da samuwar ganin a zaka ganin suna fuskantan ka yanzuruna ilaika anan ya- wa tarahum yuqabilunaka suna fuskantan ka wa hum la yusiruna alhali ba sa gani saboda idan ba haka ba in ka ce za ka ga suna ganin ka amma kuma ba sa gani to ai kaga kamar akwai gwaranci a ciki so annazur huna ba annazur haqiqi bane wato muƙabala ne ake nufi za ga suna fuskantar ka gunki za ga yana zare ma ido ko ba ga bane amma wahum la yubsiruna ba sa gani ina fata ana fahimta to sai me kuma خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
ka riƙi haƙuri ya manzan Allah Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ya akhudha al-afwa min akhlaqin nas dole annabi sai yayi haƙuri dangane da ɗabi'un mutane jama'a mutane sai an yi haƙuri da su dole ne al-afwa min akhlaqin nas wa amalihim dole ai haƙuri dangane da ɗabi'ar mutane da halin su dole ne mutum yana da wahalar sha'ani kawai idan Allah ya ce muke kana da haƙuri zaka ji daɗin rayuwa wanda kuma bai da haƙuri zai ta wahala wallahi iya rashin haƙurinka iya damuwarka a duniya iya yawan haƙurinka iya hutunka hutun zuciya Allah Ubangiji ka ba mu haƙuri don wallahi malam kyauta ce da ya kamata mutum ya zubar da hawaye a sujjada Allah ya bashi ita idan Allah ya taimake kana da haƙuri ka more sai ka ji an ce ka ai wani ya ji daɗi yana da haƙuri wanda bai da haƙuri kuma zai ta faɗa da mutane ne yau wannan ya bakanta ma yau wannan ya bata ma yau wannan ya kumbura ka yau wannan ya fasa ka yau wannan ya tone ka yau wannan ya gutsure ka ka rasa inda zaka sa kan ka rasa me yake maka dadi a rayuwarka to shine Allah yake ce da manzon Allah ka zama mai hakuri shine khuzil afwa ka rinka karban hanzarin su ka rinka karban uzurin su ka zama mai saukin sha'ani da mai saukin mu'amala kada ka zama mai fada kada ka zama mai kaushi musamman a matsayinka na shugaba wa amur bil urfi ka yi umarni da sanannen abu ai bil urfuna bil ma'ruf abin da yake al ma'ruf shar'an me al ma'ruf shine al urf shine kullu ma ya'rifu shar'a duk abin da shari'a ta san shi to wannan shine al urfu yawwa imam ɗaya daga cikin malaman tafsiri Allah musu rahama imam ata yake cewa khudil wa'mur bil urfi ay wa'mur bi la ilaha illa Allah kai umarni da aqida la ilaha illa Allah wa arid anil jahilin ka kauda kai dangane da wawaye shine jahilin jahilai jahili wawa wawa ma jahili din da ka samu wawa ka samu jahili ne insha Allah din da ka samu jahili ka samu wawa ne insha Allah to shine Allah ya ce annabi ya hakuri ya kauda kai ga jahilai jama'a ba wai annabi kadai yake nufi ba ni ma da kai mu hakuri jahilai wani zai zo tafka maka wauta kawai wani kana tafiya a cikin mota baka masa komai ba kai baka san ma ka masa komai ba akan hannunka kake ka sa su gina shi kuma ya danno ya danno zai shiga alhali ka sa su gina tuntunin wuu saura kaɗan ka jefa shi kwata kawai sai zo sai ya kira sunanka ko kuma ya leƙa kai ce mahaifiyarka ta ci abu kazanta ka tsaya bakin ciki goma da ɗari ya ishe ka ga kai ba kan ka'ida kake kawai sai dora ma ashirin zage ka kai fakin yayi gaba ka bi shi da gudu gosulo ya za ka yi sai ka hakuri ɗabiyar shi ka fito za ka abin nan kafin ka ma gama fitowa ya mare ka kafin ka daga hannu ka kai karama wanda ya ce da Allah malam ya hakuri ya hakuri ya za ka biye wannan malam wannan ai bai da hankali ya za ka biye shi ka sha mari a banza kuma an zo an baka hakuri to gwanda ma kai hakuri kawai ka kau da kai ba daɗi amma wallahi akwai ciwo to wanda yake da dan dama dama ne shi ma sai tuku ga kai ma ka dadinka ko baya ji sai a ce iska ta kai masa Allah ya kiyaye mu dai zaka tuna wannan sai ranar da wani ya maka wannan ku yi hakuri a gidanka ma wani zai maka wuta kai matar ka ma za ta maka wuta matar ka za ta maka wuta wani matarsa ya zo zai fita ta kama wuyansa shakwala ta murde ta ce idan ta kira sunan mahaifiyarsa ta ce in wancan ka wance in dai da auren sunna ta haife ka ka rubuta mun saki ka sallame ni yanzu in ko baka sake ni ba to wallahi wance zina ta ta haife ka yace kaki ya rubuta mata shi kuma yana santa ya batta kuttu da bakin ciki ya hana shi motsi ya za ka yi kai Allah sauye Allah raba mu da sharrin mata wa rizanil jahilina ban fice su ma suna cikin jahilina ba fa ba haka nake nufi ba yawa sai mai malam وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi manzo Allah ba mai alfasha bane ba kuma mai kirkira alfasha bane ba mai yawaita alfasha bane ba mutum ne wanda yake mai yin ihu da hauragiya ne a cikin kasuwa ba wala yujzi bis sayyi'ati sayyi'ata baya sakayya da mummunan abun an musa ya mai da mummuna baya yi walakin ya'fu wa yasfah yana yin afuwa kuma yana kau da kai sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu tirmizi wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun Allah ya ce idan zunguri na shaidan ya same ka idan shaidan ya zungure ka zungura ai wa in ma yusibannaka wa ya'tariyaka wa ya'rid laka min ash-shaytani nazghun idan wani shaidani ya maka zunguri irin nasa annazhu shaitan malamai suka ce wasuwasin shaidan shaidan ya sa ma wasuwasi shine nazg ko yana nema ya zabtare maka imaninka ko ya sa ka kai fada ko ya sa ka ka daina ibada ko ya sa ka ka daina addini ko ya sa ka ka daina alkhairi imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun ko ya sa ka kai zina ko kai ƙarya ko kai zalunci fasta'iz billah ka nemi tsari da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kalmar ista'iz tana nufin istajir nemi tsari da Allah tabaraka wa ta'ala innahu samiyun alim lalle Allah mai ji ne kuma masani tabaraka wa ta'ala umarni ne Allah yake barwa kullum in shaidan ya taba ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine maganin duk wata tsiya na'am إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah madaukin sarki yake ci gaba da cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru lalle waɗanda suka yi takawa ana nufin mu'minai idza massahum ta'ifun min ash-shaytani lalle idan wani abu wani bangare shine ta'if at-ta'if ana nufin ma yatufu hawla ash-shay'i wato waswasin shaydan da yake kewaya su ko wani zunguri na shaydan shi ma duk ana ce da shi at-ta'if ko shafar shaidan ko allamamu ko allamsu ko almasu mina shaitan in dai masu takawa ne in shaidan ya zungure su ya taba su tazakkaru sai su tuna ubangiji tabaraka wa ta'ala imam sa'id bin jubair yace ma'anar aya shine ar-rajulu yaghdabu al-ghadabata mutum ne zai yi wani irin fushi idan yayi fushin kafin ya dau mataki fa yazkurullah sai ya tuna Allah shine tazakkaru fa yakzimu al-ghaiz sai kawai ya hadiye fushin yana tuna Allah sai ya hadiye fushin to wannan shine innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun kawai sai su rinka gasa suna ganin wuraren da suka yi na kurakurai shedan ya zungure su suna tuna Allah da sun tuna Allah ba su dauki mataki akan fushin ba fa idahum mubsiruna sai gashi kawai Allah ya nuna musu gashi kai da mun yi kaza da mun yi kuskure da mun yi kaza da mun yi kuskure sai gashi Allah ya nuna musu wato wuraren da suka yi na kurakurai ko ruwan da za su aikata na kurakurai da sun aikata wannan sakamako amma hanyar tazakkur wa tafakkur tunawa din da tunani sai Allah ya kubutar da su wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi yan uwan shaytan wannan ad-damir din yarji ila shaytan ikhwanu shaytan kenan ikhwanu shayatin min al mushrikin yamuddunahum yan uwan shaytan cikin mushrikai suna taimakawa shaydanu shi yasa imamul kalbi yake cewa li kulli kafirin akhun min shaytan kowane kafiri a duniya kaji ko yana da dan uwansa guda na shaydanu kenan duk inda mushriki ko kafiri yake to yana da shaidan da yake taimaka masa fil ghayyi yatlubunahum min al wato yatlubunahum al ighwa wajen halakar da mutane shaidan yana hada kai da yan uwansa mushrikai shaidan yana hada kai da kafirai wajen halakar da bayin Allah yamuddunahum fil ghayyi kalmar al ghayyu al ighwa'u al ighwa'u tabarwa al ighwa'u batarwa shine fil ghayyi suna zuga su hatta ya samirru fil ghayyi yazidunahum fil dhalala suna ƙara su bata ka duba abin da ake nufi wato shedan sai ya taimaki dan uwansa kafiri wajen bata sannan kuma su hada kai da shi shedanin da kafirin wajen kokarin halakar da bawan Allah na kwarai dan kai taka tsantsan ka kiyaye kada wani abu na wanda ba musulmi bai baka sha'awa kada wani abu na wanda yake mushirki ya baka sha'awa wa ikhwanuhum yamudduna fil ghayyi wa hum thumma la yuqsiruna sannan kuma la yuqsiruna ba sa kamewa la yakufuna kenan shine la yuqsiruna Abdullahi na Abbas yake cewa lal insu yuqsiruna amma ya'maluna min as-sayyi'at mutane ma ba sa takaitawa dangane da munanan ayyuka da suke yi wala shayatinu yumsikuna anhum kuma shaidanu su ma kuma ba sa daina ba sa kamewa dangane da batar da mutane mutane suna tabarna shaidanu suna dada zuga su shine wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi wa hum la yuqsim la yuqsirun kenan wa idha lam ta'tihim bi ayatin qalu laula shabaitaha Allah ya ce wa manzon Allah waɗannan musulman alaihi waɗannan mushrikai cikin ɗabi'a su idan baka zo musu da wata mu'ujiza ba in baka zo musu bi ayatin da wata aya ba in baka zo musu da wata alama ba qalu law lajita baitaha sai sha to in dai gaskiya ne ka kirkire ta mana shine ijtabaitaha ijtabaitaha ifta'altaha wa ansha'ataha min qibali nafsika wa ikhtiyarika me yasa baka kirkiro mana wata mu'jiza ba me yasa baka wato sassako mana wata mu'jiza ba daga gare ka lawalau baitaha ko kuma me yasa baka kawo mana aya ba daga gidanka ba wai sai ka karɓo wajen Allah ba me yasa kai a gidanka a wajenka baka kawo mana aya ba ta wajenka larabawa sukan ce ijtabal kalamu ana nufin ikhtalaqahu kirkirar zance shine ijtabal kalam قل يا موسى يا محمد امسى غريسو انما اتبع ما يوحى الي صلى الله عليه وسلم kaga ya musu ni ina bin abin da aka yi min wahayi ne zuwa gare ni min rabbi daga ubangiji na hada basair min rabbikum ya jama'a wannan shine hujjoji da bayanai basair hujjaj wa bayan wa burhan hujjoji da bayani daga ainihin ubangijin ku wa hudan da shiriya wa rahmatun da rahama da jin kai li qaumin yu'minun ga mutane masu imani babu ni babu kirkirar wani abun kawo muku don na burge ku sai Allah ya ce me kuma وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون sai Allah ya kawo wani sako kuma da umarni wai za ƙuri alƙur'anu idan ana karanta alƙur'ani fastami'u lahu ku saurara wa an ku shiru ku nutsu ku kimtsa ku shiru ku saurara la'allakum turhamun dan ku samu rahama daga ubangijinku wannan la'allan ba ana nufin watakila ba ne a garanti tabbas duk wanda ana karanta qur'ani yake surutu ko ana karanta qur'ani yana hauragiya to babu shi ba samun rahamar ubangiji the opposite din kuma wanda kuma in ana karantawa yana shiru ko karanta shi a tilawa ko fassara shi yayi shiru to wannan kuma zai samu rahamar ubangiji shi yasa yake so da an zo ana karanta qur'ani ko ana fassara qur'ani to sai a yi shiru ba a surutu ba a hayaniya ba a amsa waya ba a magana da wani dan albarkacin ka samu wannan rahama kullum in ana karanta qur'ani tuno wannan ayan dan la'allakum turhamuna dinnan ko zaka shiga ciki wani ya kunna qur'ani kasa ne yana ji zaka wuce ta wurin in dai ka zo wuce saurari dan albarkacin qur'ani la'allakum turhamun jin qur'ani samun rahama ne aisha za aka ce ai gidajen mu muraya su da qur'anai kullun gidanka tilawa ga tashoshi din nan na tilawa qur'ani almajidu qur saudi qur'an ina ne ikra ne wane ne wane ne ga sunan tashoshi na kira na qur'ani 24 hours in dai da wuta kunna ai tai za ku kwanta bacci dan kunna ka dan rage sautin kai ya cutar da wani makoci ko wani ya ga an hana shi bacci amma gidanka qur'ani ya rinka booming mai kan aji kida a gidanka ai gwanda ji qur'ani motar ka da an bude qur'ani la'allakum turhamun la'allakum turhamu ya jama'a wanda i karanta qur'anin aka ji jin qur'ani yana ba da rahama to ina ga wanda kuma shi yake karanta qur'ani kaga wannan ashe yana nuna mana muzabura wajen karanta qur'ani da sha'awar karanta shi malamai sun yi sabani dangane da wannan aya din wasu suka ce ana nufin a kira'a ne a sallah haka aka ruwaito daga abu huraira ya ce sabai sun kasance suna yin magana lokacin ana yin sallah da biyan bukatunsu ana sallah ana karanta qur'ani suna ta maganganu kafin a hana to shi yace fa umiru bis sukuti bil istimta bil istima'i ila ila qira'atil qur'an sai aka ce su yi shiru su saurari karatun qur'ani haka imamu tabari ya kawo a cikin tafsirin sa Allah ya masa rahama wasu malaman kuma suka ce a an hana ne idan mutum yana bin liman to shi kuma kada ya bayyana karatu tunda an ce wai za ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu kana bin liman liman yana karatu to saurare shi kai shiru dan kaji dan kullun ana so liman idan zai wa mutane karatu a sallah liman ya zamanto mai fiqihun sallah ya rinka kawo mutane wurare kissoshi na qur'ani da za su kwankwashi zukatansu kuma ya duk inda zai karanta ya karanta da niyyar yana yi wa mabiya wa'azi ne kuma ku masu bin sallah ku rinka jin me ya faɗa wanda yake bin karatun liman yau zai bada labari kai yau liman ya mana wa'azi akwai wa'azi akwai limaman da a sallah suke wa mutane wa'azi babban misali in kuna so ku fahimta duk limaman harami gaba daya wanda yake zuwa yana sallah haramin makka ko na madina wallahi malam wa'azi suke zuwa mutane sosai a cikin sallah idan wani abu yana faruwa a duniya ya damu mutane ko yahuda sun yi mai sai a zo a ta karanta ayoyi na yahudawa da makircin yahudawa ko ba a fassara ma ba kai ka san me ake nufi ba sai an zo an yi maka hudu ba kaji ba da magariba liman sai ya je zaftaro wani wuri yayi ta zuba Allah yana ta faɗa wa mutane a daina kaza a daina kaza yi ta yi wurin da zai yi sama ya yi sama wurin da zai da karamar murya yi haka ake sako ake barwa a sallah ballantana asuba yi wayo subhanallah masha Allah asuba asuba ga malamai da Allah ya ba su qur'ani masallace da ake sunna ai yana da kyau limamai su rinka zabga tilawa cikin asuba karatu na hakika a ɗebo kisoshi ai ta bayani mutane su dake sosai amma yanzu mutane suke neman inda haɗe naka ul wallahu ahadu kana zuwa da kaja kaja kaja gobe wallah wani bai dawo ba so jama'a ya kamata ku sani sunnar karatu musamman da asuba so ake ai karatu da gaske ya fi daɗi ai gari yana shiru laspika tana ɗiba a zuba ƙur'ani a gari garin musulmi ne garin ƙur'ani ne ko'ina masha Allah tabarakallah amma wannan ga Allah wanda Allah ya bashi jin ɗanɗanon Qur'anin kenan wanda baya ji baya fahimta zai ga am they are just wasting our time abin da zai ci ana bata masa lokaci ne zai tafi aiki to haka wasu malamai suka ce to sai aka saukar da kada a daina yin magana ana yin sallah da sauransu wasu kuma suka ce daga cikin maganganun malamai akwai ra'ayin sa'id bin jubair da ata da imam mujahid aya ta sauka ne akan huduba an ce a saurari liman yayin da yana huduba ranar juma'a a wata riwayar ta sa'id bin jubair har yanzu yake cewa a ranar ba wai hudubar juma'a kaɗai ba har hudubar sallar idi da kuma karama da babbata da juma'a duk an hada ayat tana magana akai saboda dole ai ana karanta qur'ani a ciki to ku saurara so wajibi ne kamar yadda wani malami shi kuma ya faɗa kamar Umar ibn Abdulaziz ya ce ana nufin duk wani wa'azi ne tunda wa'azi ai wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id in dai wa'azi ne a ce abi Allah ai dole yana da alaka da qur'ani to a saurari duk mai wa'azi kada a rinka kin jin wa'azi da sauransu wannan maganganun malamai ne masu tarin yawa akan wannan babi din to sai kuma ayoyin karshe mai Allah ya ce malam
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ka ambaci ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdullahi na ba ce abinda ake nufi da azzikir a nan gurin wato alqira'a fi salah yin karatu ne a cikin sallah ya Muhammadu ka karanta Qur'ani a cikin sallah a asirce ko da asirce din ne a ranka tadarru'an wa khifatan kana mai kankan da kai da kuma jin tsoron ubangiji ta tadarra ila Allah wa takhafu Allah kana kankan da kai zuwa ga Allah kana kuma jin tsoron sa wa dunal jahari min alqawli sannan kuma ka daina bayyanawa mai tsanani shine aljaharu min alqawl bayyanawa da ya wuce gona da iri kada mutum ya zo yin karatu yana yi yana ihu kamar a ce lafiya ko wannan bayi da lafiya ne a'a ka yi tsaka-tsaki kada ya wuce gona da iri ka ji yadda wanda suke kusa da kai malamai irin su ibnu juraij da mujahid suka ce umira an yadhkuruhu fi suduri bitadarru'i ilayhi fi du'a wal istikanati duna raf'i sauti was siyahi bid du'a idan an zo addu'a ana roƙon Allah kuma duk an yi umarni a kira Ubangiji tare da ƙanƙan da kai da ajiye murya ba tare da ihu da hayaniya da hauragiya ba ana kiran Allah. Bilguduwi wal asali safiya da maraice, albukar wal ashiyati kenan. safiya da maraice kullum a ambaci Allah wala takun min al-ghafilina ya Muhammadu kada ka zamanto cikin rafkanannu waɗanda suke rafkana ga barin ubangiji tabaraka wa ta'ala innal ladina inda rabbika lallai a la yastakbiruna an ibadatihi lallai waɗanda suke gurin ubangijinka innal ladina inda rabbika anan ana nufin mala'iku kenan al mala'ikatul muqarrabin wanda Allah ya ba su falala da karama لا يستكبرون كلمة لا يستكبرون أنا لهم باسا جرمان كي لا يتكبرون باسا ين جرمان كي عن عبادته wajen bauta wa Ubangiji ba sa yin girman kai don kiran Allah ba sa ganin cewa sun fi karfin su nemi Ubangiji wa yusabbihunahu suna tsarkake Ubangiji yunazzihunahu wa yadhkurunahu fa yaquluna subhanallah suna tsarkake Allah kuma suna cewa subhanallah hatta mala'iku ya jama'a suna yin tasbihi suna subhanallah wa lahu yasjudun kuma ga Allah shi kadai suke yin sujada tabaraka wa ta'ala wa lahu ku duba lamirin wa lahu Allah shi shi kadai ake wa sujada ba wa shehi sujada ba wa malami sujada ba wa sarki sujada ba wani wali sujada ba wani babba sujada kowaye ko uwa ko uba ko kaka ko malami kowaye wa lahu yasjuduna Allah ake wa sujada ku koyi da abinda mala'iku suke ne wa Allah sujada hadisi ya tabbata riwayar imam muslim a kitabul iman da kuma imam al-bagawi ya kawo cikin sharhu sunna manzala yana cewa idza qara ibn adama as-sajdata fasajada riwayar abu huraira kenan idan dan adam ya karanta sujjada a cikin sallah ya sujjada saboda muhimmancin sujjada ko itadala shaytanu yabki sai shaydan ya kauce masa yana kuka duk wanda yazo yana tilawa qur'ani yazo wajen sujjada ko ya kafa goshin sa ya sujjada nan to shaydan zai bar wannan guri ya fashe da kuka fa yaqulu ya wailahu yana ya kaitansa wayyo Allah ya shiga uku umira hada bis sujudi fasajad shedan zai ce wannan gashi an umarce shi a matsayinsa na dan adam ya sujada yayi sujada falahul jannatu yana da gidan aljanna a wajen Allah wa umirtu bis sujudi fa asaitu fa liyan nar ni kuma an umarce ni da nayi wa ubangiji sujada nayi girman kai na kina yi gashi yanzu na zama dan wuta yana bakin ciki saboda kai yanzu kai sujada ka gaji babanka annabi adam kenan shi kuma illa iblisa abawa takbara wa kana minal kafirina ta tabbata gare shi saboda an ce sujada ya ki to shine yake cikin damuwa baya so ya ga ana sujada to shi yasa yazo a wata riwayar da ibnu maja ya ruwaito ta da imam ahmad a cikin musnad haka imam muslim ya ruwaito ta babu fadli sujudi wal hassi alaihi annabi yana cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan babu wani bawa da zai wa Allah sujjada guda daya guda ɗaya fa kaɗai idan ka yi wa Allah illa rafa'ahu Allahu biha darajatan face sai Allah ya ɗaukaka darajarka da wannan sujada wa hatta anhu biha sayyi'atan sannan kuma Allah zai yafe maka kuskure ko laifi ta dalilin wannan sujada sujada tana ɗaukaka darajar bawa sujada tana ƙara masa matsayi a wajen Allah sujada tana bawa mutum samun kankarar zunubi ya ku bayan Allah ku yawaita sujada fasjudu lillahi wa'budu ku yawaita yin sujada ga Ubangiji ku yawaita yin nafilfili da daddare ku yawaita yin sallar walaha ku yawaita yin salloli na nafilfili bayan salloli na farilla don ku zamanto cikin walahu yasjuduna masu yi wa Allah tabaraka wa ta'ala sujada wannan shine karshen tafsirin suratul arafi iya dan abin da zamu iya faɗa kenan abin da muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe a ciki Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ke cikin ta sati mai zuwa insha Allah zamu dora kan tafsirin suratul anfal subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh No. bismillah rahman rahim wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum ina fatan malam tare da sauran yan uwa za su taya ni da addu'a saboda ranar asabar za a daura min aure insha Allah tabaraka ta'ala muna fatan Allah sa maka albarka a cikin dauran aurenka Allah kuma ya taimake ka ya ba ku zaman lafiya da iyalinka ya baka ikon yin adalci waɗanda ba su yi ba Allah ya sare musu wannan ce malam Allah ya ƙara lafiya don Allah malam idan Allah ya ga dama zai iya yafe hakki tsakanin mutum da mutum eh kwarai kuwa ba abin da zai hana in ya ga dama kai ma ka faɗa in ya ga dama yayin da wani ya cuci wani a kiyama in Allah ya ga dama cikin taskarsa sai ya ɗauka sai ya biya wancan ɗin kai kuma ya ce an yafe ma jika to amma dai akwai haɗari ka mutu da hakkin wani don watakila zai ƙi ganin dama Na'am. Wannan bawan Allah yake cewa akaram kallawa da Allah wata mata ce ta kamun ɗinkin uniform na makaranta, ni kuma na gama ɗinkin wannan kaya, amma sama da shekara ɗaya da rabi har yanzu matan nan bata zo ta karɓi wannan uniform ɗin ba, ni kuma ban santa ba, malam to yaya zan yi da wannan uniform ɗin, saboda ganin na kusa na daina wannan sana'ar mata ɗinkin Allah mayar da malam gida lafiya to na farko dai ina ba da shawara wa celoli ku rinka yin abubuwa na zamani da Allah ku rinka yin yadda ake ɗinkin zamani da tela da mai wanki da guga akwai abu da ake na zamani kuma bai fi ƙarfin ku ba za ku iya yi ƙauyancin mu da yake hana mu yi duk tela ya buga rasidi nasa na shagonsa da sunansa da lambar wayarsa da kuma awon kowane mutum idan mutum ya zo ka auna shi a jikin receipt din nan zaka rubuta awansa kaza da kaza ne ya ba da shadda kala kaza ya ba da ainihin yadi kala kaza kudin ɗinkinsa kala kaza ina fata ana fahimta sai ka rubuta mai kudin ɗinkinsa gaba ɗaya ka yi totalin a jikin receipt ka yage receipt ka bayar in ya biya duka ka sa ya biya ba balance idan bai biya duka ban advance ya bayar sai ka rubuta ya ba da advance ya ba da rabi daga baya zai cika to rabi ka ba shi rasidi ka rike gindin receipt ɗin ka karɓi lambar wayarsa da adireshinsa haka ake yi da lambar wayan mai ba da ɗinkin ko mai ba da wanki da guga ɗin duk haka ake yi ko set kaya kala nawa mutum ya rubuta ya zo da shi akwai inda ake rubutawa in babbar riga ne ga inda ake rubutawa kwaya kaza ko ba ka bane ba in akwai wata mai kala na wani daban shi ma akwai wurin da aka ware a rubuta lambar wayarsa a rubuta adireshin gidansa in ya mutu ko baya nan ko wani makamancin wannan sai a nemi inda yake a mayar masa to amma ba kwa yi sai mutum ya zo ya kawo muku dinki haka kawai ku karba ku tafiya watakila yana tafiya ya mutu kuma gidansa ba san ya kawo ba kaga ka gamu da matsala ka bar kaya su lalace matsala ka kuma ka yi amfani da su matsala so da Allah ya kamata a kiyaye to yanzu nan me ya kamata mutum ya yi tunda ya kai shekara na farko dai da bai zo ba cikiya za ka yi ta yi da bata zo ba ciki da bata shekara ba cikiya za ka yi ta yi so yanzu ga shi ya mai kai shekara da rabi har lokacin cikiyar ma ya ya nusanta na'am cikiya ba a daina ta to shukran cikiya ba a daina ta cikiya ba a daina ta to amma yanzu abin da za ka yi tunda ka kusa ka daina a ainihin sana'ar ka je ka samu wata makaranta mai irin wannan uniform din ka bayar su sadaka fi sabilillahi idan ranar da matar ta bayyana ka biya ta in bata bayyana ba kuma shikenan ka ci bulus kun fahimci wannan yawwa wannan sunna ce ta bada dama dan za a dauke shi ne a dole mu yi kiyasan sa a babin tsuntuwa ko ka je ka ba wasu marayu ko ka ba wa gidan gajiyayyu da sauransu wannan bawan Allah ya rubuta fatawa cewa wai yana bin wani kudi kudi da Allah yana bin wani mutum kudi sai ya je wajen wani malami wai sai ya ce masa ga wata addu'a ga wata aya zai rubuta masa menene menene kafa kaza sai ya wanke wannan ruwan sai ya je wato wajen wanda ya karbi kudin nasa idan ya je wajensa wai sai ya yi alwala a gabansa wanda kake bin bashin zaka je gabansa ka yi alwala idan ka yi alwala a gabansa wai malamin sai ya ce zai take zai ɗauko kuɗin kai biya ka idan ba shi da kuɗin ko sata zai yi ya je ya sato ya biya ka to wai shi wannan mai tambayi shine sai ce gaskiya shi ba zai yi ba sai ya tambayi malami da sauransu da ba dan da ba dan ba sai ce ma ka je da Allah ka gwada ka gani ka je ka yi din ka je ka yi alwalan a gabansa ka gani za ka samu kuɗin in ka samu ka zo ka bamu labari yan rena hankali an rena mutane hankali kur makaryatan banza makaryatan wobi mutane ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi wannan ai an maida mutum ma wawa ne wallahi haka wani bawan Allah wani ɗalibi na ne ya ce yana bin wani mutum ya ce mai wajen miliyan nawa wai sai wani mai malami ya ji labari ai an sace masa kai an sace an shiga shago an sace mai wajen miliyoyi sai wani malami ya zo ce to abinda nake gani ya kamata a yi akar makalla aike ce mai alaji ka ba da naira dubu ɗari biyar za a maka aiki kuɗin nan za su dawo gaba ɗaya za a dawo da su to kaga dai malamin nan ko shi ya sace kuɗin nan ko kuma ya san wa ya sace kuɗin nan ya ce kuɗi gaba ɗaya za su dawo ku fahimci wannan to da yake dan uwa ne ya fahimci sunna sai ya ce to akar makallahu Allah saka da alkhairi da wannan kokari yanzu din ba sai na baka kuɗi ba kuɗin nan da aka sata sun kai naira miliyan biyar ni na maka alkawari ka je ka yi aikin idan ka yi aiki in kuɗi sun dawo ka ɗauki miliyan biyu da rabi ka bani miliyan biyu da rabi a'a yau ai dole a bada na kafin alkalami nan a ce a ba wani magana kafi alkalami kaga renin hankali ne shi yasa ku tsaya ku fahimci aqida ta sunna a daina wasa da hankalinku yanzu wannan wani ya zo ya baka wani aya ya ce ka je ka rubuta kuma ka biya shi ya lale kudin sa ya samu na cefane a ranar ka je saboda ya rena ma hankali wai ka je gaban wai wanda to da haka ma ba gwanda ya ce ka je ka ci kwalar saba da faskare a hannunka wataƙila in ka ci sa ya biya ka amma kawai wai ka je wai kai alwala da wannan ruwan aya ne fa wai kai alwala wai dole biya ka to shi kuma daga wace aya da wani hadisin wannan ba daidai bane ba duk malamin da ya ce ku je ku yi wani abu kaza ku ce malam dan karbo mana kuɗin da Allah shi ya je ya karwo kuɗin in ya karwo kuɗin ya kawo muku kwa daidaita so ina baka shawara ni da ba dan ba dan ba dan kar a ce mun hana ka ne ai daman da an bari da yayi da sai mu ce ka je ka gwada an ka gwada ka yi istighfari amma dai ba a cewa mutum ya je ya aikata bid'a ko ya aikata wani laifi daga baya ya tuba Allah gara da mu ana nuna mana cewa akwai hadiri su tambayan ba za su amsu gabaki ɗaya ba da ƙarshe um, na'am ok akwai akwai akwai makocinmu na nan a na masallaci ɗansa yana kwance ba shi da lafiya don Allah ya mai addu'a Allah ba shi lafiya so dukan mu dai muna da yan matsaloli gaba ɗaya kowa in ka daga shi yana da yan cututtuka da yan rashin lafiya Allah ubangiji ya ba mu lafiya ya warkar da mu eh gaba daya Allah ya ba mu lafiya ya warkar da mu gaba daya Allah kiyaye mu kuma akwai dan uwa da aka nemo masa addu'a dana Abu Bilal an sanar da mu cewa za a kai shi kasar waje saboda yanayin ciwon nasa za a tafi da shi kasar waje abun yayi tsanani su ku taimaka masa da addu'a Allah ubangiji ya sa ayi asa'a Allah kuma ya dawo da su lafiya wannan kuma ya rubuto takarda kawai a cikin takarda abun da ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kawai ya rubuta ya ce wallahi wallahi ina cikin wata damuwa ina cikin matsi a rayuwa ta ce dan Allah dan Allah ku taimaka min da addu'o'inku masu albarka ya ce abun ba daɗi ya ce ina dai neman mafita bai faɗi matsalar ba dai ya yi ta ina lillahi ya ce ai mai addu'a so don Allah yan uwaye masa addu'a Allah kaɗai ya san me yake ciki kun san fitina ta duniya an ta zo wato wani abun ba a cewa komai muna fatan Allah ku fitar da mu gaba ki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so